لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka taron jama'an musulmi da muka haɗu a nan masallacin anas bin malik unguwar gwallaga ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya marar iyaka ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki sai sake ba mu dama muka haɗu a yau ma wato sha hudu ga watan sha'ban shekara 1442 bayan hijirar ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine 28 ga watan uku na shekara ta 2021 miladiya Allah ya ba mu dama mun sake dawowa don ci gaba da karatun umbatul fiqhi littafin mu da muke ta fama a cikinsa na ƙoƙarin koyon fiqhin musulunci na littafin nan marigayi al-muwaffaq abdullahi bin ahmad ibn qudama allah ya rahama a gare shi muna karanta babuka ne daga cikin kitabul jinayat wanda yake mana bayani da karantarwa daki-daki akan hukunce-hukuncen raunuka da kuma kisa da kuma yadda ake ramukun kisa mun ɗan ɗauki hutu kuma yanzu allah ya samun dawo Allah Ubangiji ya ba mu ladan abin da za mu ɗora a kai ya albarkaci abin da muka yi a baya ya kuma karɓa mana mai kyau ya gafarta mana mara kyau yanzu za mu ɗora daga kan abin da muka tsaya wannan shine darasi na 161 ko to bismillah
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله فصل ويشترط لجواز استيفائه شروط ثلاثة أحدها أن يكون لمكلف فإن كان لغيره أو له فيه حق وإن قل لم يجز استيفاؤه وإن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزاء ذلك الثاني اتفاق جميع المستحقين على استيفائه فإن لم يأذن فيه بعضهم أو كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه فإن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته ويستحق القصاص كل ويستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم الثالث الأمن من التعدي في الاستيفاء فلو كان الجاني حاملا لم يجز استيفاء القصاص منها في نفس ولا جرح ولا استيفاء حد حتى تضع ولدها ويستغني عنها فصل ويسقط بعد وجوبه بأمور ثلاثة أحدها العفو عنه أو عن بعضه فإن عفى بعض الورثة عن حقه سقط كله وللباقين حقهم في الدية وإن كان العفو على مال فله حقه من الدية وإلا فليس له إلا الثواب الثاني أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئا من دمه الثالث أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ولو قتل واحد اثنين عمدا فاتفق أولياؤهما على قتله بهما قتل بهما وإن تشاحوا في الاستيفاء قتل بالأول والثاني الدية فإن سقط قصاص الأول فلأولياء الثاني استيفاء ويستوفى القصاص ويستوفى القصاص بالسيف في العنق ولا يمثل به إلا أن يفعل شيئا فيفعل به مثله
na'am malam ya ce bismillahir rahmanir rahim fasl wannan fasali ne da zai yi bayani akan sharuɗan da sai sun tabbata kafin ake yin ramukon gayya akan kisa idan ba ku manta ba abinda muka karanta a nan kusa ya yi mana magana akan cewa ɗan uwan mamaci waɗanda aka kashe musu ɗan uwa su ne waɗanda Allah ya ba su iko a hannunsu na a kashe wanda ya kashe musu ɗan uwa ko a bar shi suna da zaɓi ɗayan uku duk wanda ya kashe musu ɗan uwa kisa na ganganci to suna da zaɓi ɗayan uku idan kisan kuskure ne suna da zaɓi ɗayan biyu idan kisan kuskure ne ko dai su ce sun yafe ko kuma su ce a biya su diya wannan shine kaɗai zaɓinsu amma idan kisa ne na ganganci to suna da dama uku ne dama ta farko ita ce su ce a kashe wanda ya kashe musu ɗan uwa shi ma ya ji zafin irin yadda ɗan uwansu ya ji ɗan uwansa su ji zafin irin yadda su ma suka ji kun fahimta dama ta biyu kuma ba wanda zai ba su haƙuri kuma ba wanda zai tilasta su a kansu haƙura haƙƙi nasu ne ko hukuma ba za ta ce to ku yi haƙuri a'a sai dai yan uwan su su roƙe su su yi haƙuri ita hukuma ba ruwanta don Allah ya ce faqad ja'alna li waliyihi sultana yanzu wuka da nama yana hannun yan uwansa ne idan suka ce a kashe za a kashe idan kuma suka sauka daga kisa to suna iya cewa a biya su kuɗi a madadin kisan sai a biya kuɗin diya shi ne abinda muka karanta a baya mala yake cewa ko da za a yi ittifaki a kan su sun ce sai an kashe waɗannan sun ce ku yi haƙuri kar a kashe mana wane kar a kashe wane muna roƙo sai suka ce to sai dai za ku ƙara a kan kuɗin diyar yanzu diyar kuɗi in ka kashe mutum miliyan ɗari ne kuma masu kuɗi ne mu kawai a kashe shi za ku fi jin zafi in kuɗi mu karɓa ba za ku ji zafi ba sai suka ce to in dai kun matsa sai kuɗi to sai dai a biya kuɗin mutum uku a kan shi shi kaɗai miliyan ɗari uku muke so sai suka yarda ya halatta tunda akan maganar rai ne ai ake so ai akan a kashe shi sai suka ce sai biliyan ɗaya in dai an daidaita duk mun karanta a baya cewa ya halatta kuna fahimta tunda haƙƙin don Allah ya ce faƙar ja'alna li waliyihi sultanan suna gada ma kuma su ce ku ba da rabi kawai tunda ba kwa da shi kuma ko ku biya ɗaya bisa hudu muna so musallami su wane da wane ne su daidai na dai su ya rage musu raɗaɗi akan zafin da suke ji dama shine mai kokarin ka musu komi yanzu ya mutu za ka ku biya rabi mu mun yafe rabin namu a ciki ana iya haka sannan wani yana iya zuwa shi ya ce shi ya yafe nasa kisan kuma ya yafe nasa gadon ma a ciki to in aka zo cire in aka zo biyan diyar shi iya gwargwadon nasa a ciki sai a ce ban da shi an yafe kuna fahimta wannan tsananin adalci ne na musulunci da ya sa ba wanda yake jin zafin kisa kamar wanda aka yi wa kisan tun da wancan kan ya riga tafi ai ba a san me ya ji ba amma wanda aka bari a duniya ya duba ya gabawa ne kuma yana ci gaba da ganin wanda ya kisan shi yasa aka bashi wuka da nama in ka gara ma ka ce shi ma a masa irin yanda yayi wa naka in ka gara ma ka ce a baka kuɗi a madadinsa ka ɗan rage wajen asarar in ka gara ma ka ce duk ka yafe an fahimta shi ne mala yace wa yushtaratu li jawazi istifa'ihi shurutun salasa kafin ya halatta a yi kisasi a cika wato kisa akan mutumin da ya kashe wani to sai an samu sharuɗa uku sun tabbata idan ba ɗaya to ba za a kashe wancan ba yana nufi akwai sharuɗa guda uku kafin ramuko ya tabbata ahaduha sharaɗi na farko an ya kuna limukallaf ya zama wanda yake da haƙƙin jinin wanda aka kashe wa ɗan uwan wanda shi zai bayar da dama ya ce a kashe ko ya yafe ya zama mukallafi ne wanda shari'a ta ɗoro a kansa mutumin da shari'a ba ta hau kansa ba to ai ba za a saurari maganarsa ba ballantana a ce in ya faɗa za a yi aiki da ita yaro ƙarami mai taɓin hankali da wawa wanda bai san me yake yi ba da tsoho tukuf wanda shi har ya fita a cikin hayyacinsa da marar lafiyar da bai san inda yake ba waɗannan dukkansu suna da haƙƙi ko ba sa da shi suna da shi amma za a iya jin ra'ayinsu to shi yasa aka ce dole ya zama dukkan waɗanda za su iya zartar da a yi ko kar a yi na kisa ya zama dukkansu mukallafai ne kowa yana cikin hankalinsa idan akwai yaro karami guda ɗaya a cikinsu sai an jira shi zuwa yaushe zuwa ya balaga ya hankali sai ya faɗa sai ya yi hankali sai a ce to yanzu ne ka balaga jiya mahaifinka kashe shi aka yi tun kana ciki ko tun kana yaro abin da ya sa baka ga mahaifinka ba wane ne ya kashe shi yanzu kuma yana daure a prison da aka me kace ana fahimta duk sauran yan uwan sun ce a kashe amma dole sai an jira shi shi kuma ba za a ji maganarsa ba sai ya balaga ran da ya balaga sai a zo a ce to shikenan to in ya ce a kashe shikenan an gama cikawa sai ya yi signature sai a ja kashe in an gada ma a ranar ma a ja kashe shi amma in ya ce kai shi ba sai an kashe wani ba to baba zai dawo ne a ba da kuɗi shi kenan idan sauran sun ce su ba su yadda ba sai dai a yi kisa to wannan magana tasa za ta sa ba za a yi kisa ba dole sai duka kowa ya yarda za mu zo mu je a nan gaba don haka sai ya zama mai hankali ne mutum wanda shari'a ta yarda da hankalin har ta ɗoro a kansa kafin ya iya zartar da hukuncin kisa akan wanda ya kisa an gane wannan mala ya ce fa in kana ligairihi idan ya zama haƙƙin na wanda ba mukallafi ba ne haƙƙin na yaro ƙarami ne haƙƙin na wato mai taɓin hankali ne ko ɗaya daga cikin waɗanda muka faɗa kana ligairihi au lahu fihi haqq an gane fa in kana li gairihi idan ya zama ga wanda ba mukallafi bane haƙƙin aw lahu fihi haqq ko kuma akwai waɗanda suke masu hankalin akwai kuma mara hankali ɗaya a ciki ko akwai yaro ƙarami ɗaya a ciki yana da dai wani haƙƙi a ciki wa in kalla ko min karancin haƙƙin nan karancin sa shine ba dole sai yaro ba duk wanda yake da gadon mutumin ana fahimta ko min karancin gadon sa waye daga cikin waɗanda suka fi kankanta abin da za su samu a gado mata idan akwai 'ya'ya kuma su matan suna da yawa kaga dukkan zaka tara suka ba su ɗaya bisa takwas da su raba to sai ɗaya daga cikin su tace ita bata yarda a kashe shi ba kowa ya yarda a kashe amma ita kaɗai ta ce bata yarda ba to ba za a kashe ba a wannan shine hukuncin Umar dan Khattab Allah ya ƙara yarda a gare shi an zo an kawo wani sai matarsa ta ce ita kar a kashe wancan aka ce kina da wani abu a ɓoye ta ce ita kar a kashe shi da za a kashe shi ba dana ya kare ne kawai aka zo a kawo wa umar umar ya ce to ya za a yi ai dole sai kowa ya yarda waɗansu suka tsaya suna ja sai ce ku je ku tambayi abdullahi bin mas'ud ba shi da kuke gani babban malam ba aka ja ka tambaye shi ba a gaya masa ga abin da umar ya ce ba ya ce ai sai kowa ya yarda ya ce to ga na gaya muku haka kowa a ciki sai ya yarda komin karancin haƙƙinsa kuna fahimta wannan kuma saboda musulunci ya girmama haƙƙi ne na cewa ɗan uwanka kai ma kana da ta cewa a ciki kuma wannan mutum da ya mutu kuɗin da ya bari kana da rabo a ciki to tun da ku kana da rabo a ciki Allah ya sa sunanka to in aka zo duk wani abu da ya shafe shi kuwa har da kai a ciki don haka in ka ce baka yarda ba to kowa ma sai dai hakura an fahimta ko lam yajuz istifa'uhu to ba zai iya halarta a ce za a kashe shi ba wa in istawfa ghayrul mukallafi haqqahu bi nafsihi ajza a zalika idan aka samu akasi ɗaya daga cikin waɗanda ba mukallafan nan ba kamar yaro karami ko mai taɓin hankali sai ya yi sai ya wuce wato makaɗi da rawa kawai sai je kashe wancan ɗin abinsa tun da ba hankali ne da shi ba isasshe sai je kashe shi ai wane ne ya kashe babanka a ba zan jira ba kawai je harbe shi ajza'ahu shi kenan magana ta ƙare a cikin karatun da muka yi a baya duk laifin da yaro karami ya yi yana daidai da mai da kuskuren babba ne duk gangancin da mai taɓin hankali ya yi yana daidai da kuskuren mai hankali ne ka wannan yaron dama yana da haƙƙi a ciki to amma shi yanzu bai da hankali sai bai jira ya yi hankalin ba sai je kashe shi to ba abin da za a masa amma magana ta ƙare a kansu su sauran waɗanda suka ce dama sai an kashe ai an je an yi musu abin da dama suke nema ne shi kuma me yasa ba za a masa komi ba saboda baya da hankali dama kuma ko da wani daban ya kashe ba za a kashe shi ba ballantana ya kashe wanda ya kashe dan uwansa an gane asani na biyu ittifaqu jami'il mustahiqina ala istifaihi sai an samu ittifaqin dukkan waɗanda suke da haƙƙi akan a kashe shi ba mun fara faɗa ko kowa sai ya yarda in mutum ya yadda kuma daga baya zai ce ya fasa to an yadda da fasawar ma har zuwa lokacin da za a kashe kamar da na ce muku ko an kawo shi filin kisa an daga takobi za a yi sai wani ya ce banda ni na fasa na yafe kai wannan abu ba zan iya gani ba na yafe shikenan magana ta kare kallo ya koma sama ana fahimta fa in kana lam ya'zan fihi ba'dhum ai fa in lam ya'zan fihi ba'dhum in aka samu waɗansu shashi daga ciki sun ce su ba su yi izini akan a kashe ba aw kana fihim ghaibun ko kuma akwai wanda shi baya nan lam yajuz istifa'u ba za a gaggawa ba sai an jira wancan ya dawo kuma wannan da ya ce shi bai ba da izini ba sai an yi la'akari da rashin izininsa da haka dai ba za a yi kisa ba sai kowa daga cikin waɗanda suke da haƙƙi sun amince fa in istawfahu ba'dhum fala qisasa alayhi duk wani daga cikin su wanda ya zaga ya zaga ya kasa hakuri saboda wani ya kiyarda ce wani bari a kashe yana mana bakin ciki a kashe wani shi bai ji zafin nan bane shi sai zaga sai je kashe wancan din kuna fahimta bai jira hukuma ba sai je dauki doka da hannunsa sai je kashe shi fala qisasu alaihi to ba za a ce za a kashe shi ba bai laifin da hukuncinsa kisa ba sai dai a yi wani abu daban hukuma ko ta masa ta'aziri ko wani abu daban amma dai ba za a kashe shi ba tunda akwai laifin wancan din shi ba to shi ne malamai suka raba wannan abun kashi biyu idan mutum yan uwan sun ce an samu wasu sun ce a kashe ne wasu sun ce kar a kashe sai mutum ya je ya kashe kuna fahimta to shine akwai wannan magana amma in an samu dukkansu sun yarda da cewa sun yafe masa kuna ganewa duk sauran sun ce sun yafe sai wannan shi kuma sai ya zagaya sai ya je kashe shi to wannan ya zama kisan ganganci shi ma kashe shi za a yi amma an samu wanda ya taya shi cikin waɗanda su ma suka ce a kashe amma waɗansu kuma suka ƙi yarda to sai wani daga cikin waɗanda suke gani sai an kashe sai je kisa to nan ba za a kashe shi ba tunda akwai wanda ya taya shi a cikin ra'ayin to amma ba wai zai kwana lafiya ba ne za a san me za a masa amma nan hukuma ce za ta ga me ya dace a yi da mutumin da ya ɗauki wato ya ɗauki doka a hannunsa musamman kuma ma amma ba muna magana akan mutumin da hukuma ta yanke masa hukuncin kisa saboda dukkan yan uwa sun ce sun yarda a kashe sai wani ya ga ana bata lokaci ba a riga an yi kisar ba sai ya je ya yi dama kowa ya yarda to ba shi muke magana ba da hukumar da mutanen kowa ya yarda a kashe lokacin execution ne bai yi ba me ya faru kotu ta riga ta yanke hukunci gwamna bai sa hannu ba kuna fahimta kun ga dole in dai za a yi capital punishment dole sai gwamna ya sa hannu ko shugaban kasa ya sa hannu in jurisdiction din da kasa ne to sai aka zama wanda zai sa hannu shi bai sa ba amma kotu ta ce a kashe shi kuna fahimta sai wani daga cikin su sai ya zaga ya je kashe shi to shi bai kai wannan girma cikin abin da muke faɗa ba shi ma kaga wannan ya danganta tsakanin shi da hukuma amma a shari'ance ba za ka ce ga abin da za a yi masa ba sai dai saboda ya saba ka'ida ta abin da hukuma ta sa ya yi aiki a madadin gwamna to kaga nan kuma sai ya karata da shi da hukuma an gane wannan wa alaihi baqiyatu diyatihi to za a ɗora masa sai ya biya sauran diyarsa na rabon sauran 'yan uwan an ce ku tara ne magadan wancan akwai mata a ciki akwai maza akwai 'yan uwa akwai iyaye sai wani cikin 'yan uwa sai zaga sai je kashe mutumin kuna fahimta kudin da za a biya na diya miliyan 100 misali shi wannan ɗan uwan yana da gado a ciki inda za a gama rabon gadon don kudinsa a cikin miliyan biyar ne kuna fahimta a cikin miliyan ɗari in an cire miliyan biyar ɗinsa saura nawa casa'in da biyar shi kuma na waye na sauran yan uwan to zai biya su wannan kudin shi yanzu tunda ya riga ya kashe mutumin rabonsa a cikin miliyan biyar ne a jikin ran mutumin to sai ya je ya kashe ya ci har da sauran miliyan casa'in ɗin kaga ya ci kaga dole sai ya amaye to in yazo sai a ce an yafe maka miliyan biyar din ka kai wanda bai wuce kudin yatsa ba sauran gangan jikin kuma ka biya sauran mutane kun fahimta madalla wa yastahiqu al-qisas kullu man yarithu al-mala ala qadri mawaridihi dukkan wanda yake da rabo a cikin gado yana da ta cewa akan maganar kisas kamar da muka faɗa ɗazu duk wanda yake da rabo a cikin gado na mutum to yana da ta cewa akan maganar haƙƙin yin kisasi to amma fa ala qadri mawarithihim bisa gwargwadon abinda kowa zai samu na gado wanda zai samu rabon gado da yawa sai ya zama wato a cikin haƙƙin kisasin nasa ya fi yawa wanda kuma zai samu ɗan kaɗan inda an mai da mutumin ya zama kuɗi nasa kaɗan to shi ma a cikin haƙƙin nasa kaɗan ne daidai gwargwadon ƙarfinka a kan gadon mutumin gwargwadon ƙarfin faɗa a jinka duk da cewa an ce mafi ƙaranci ma tun da yana da haƙƙi yana da ta cewa to amma ƙarfi ƙarfi ne an fahimta ko gwargwadon ƙarfinka shi yasa wani yana iya zama shi kadai ne ma mai faɗa aji kana da yana da yan uwa idan akwai ɗa yan uwa su ci gado ba za su ci ba yana da babbani babansa da yaron su idan akwai ɗa babba zai ci gado ƴaƴan babban fa ga yan uwa nan da yawa amma ba uba ba uwa kaga waɗannan su ne ko ɗa yana nan dole sai sun ci ba kaka kaga wannan ko ɗaya yana nan dole sai sun ci an fahimta haka shi ne ɗa shi kaɗansa tilo haka shi ne kaɗai mai yin magana duk sauransa dai su shiru har da babbanin nasa tunda su ba za su ci gado ba kuna fahimta haka waye mai faɗa a ji shi ne wanda zai ci gado idan ya mutu ya bar ba kowa sai matarsa kadai ba danginsa waye mai magana matar ce kadai duk da cewa an zo raba gado ɗaya bisa hudu kawai za a bata fa a mai da sauran kuɗin amma duk da haka tunda yanzu ita kaɗai ce to ita ce kaɗai mai yanke hukunci cewa a kashe ko kar a kashe an gane maganar don haka ba ana la'akari da an tsuguna an haife ku tare ko kai dangin sare na kaza ba ka zaune a gari a'a kana da gadon sa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace duk wanda aka kashe musu dan uwa kamar da hadisin muslim ya tabbatar to ɗan uwansa malamai suka ce ‘yan uwa a nan ahluhu ana nufi warasatuhu magadansa su suke da ya- damar yanke hukunci akan cewa ko a kashe ko a ba su diya a salif sharaɗi na nawa na uku mun gama sharaɗi biyu sharaɗi na biyu nan da muka faɗa shine kowa a cikin 'yan uwan ya yarda sharaɗi na farko da muka fara faɗa shine ya zama mukallafi ne to yanzu sharaɗi na uku na ƙarshe shine al'amnu min ta'addi filistifa ya zama akwai aminci cewa idan an zo yan zartar da hukuncin kisan nan ba za a shiga haƙƙin wani ba mutumin da ya aikata laifin idan aka tashi kashe shi zai sa a shiga haƙƙin wani wanda shi bai yi laifin kisa ba to ba za a taɓa ba saboda tsoron haƙƙin wancan ɗin nan falaukan aljani hamilan misalin wannan shine ya zama wanda ya kisa ɗin mace ce mai ciki mace mai mene mai ciki yanzu akwai mutum a tare da ita in aka kashe ta zai rayu ba zai rayu ba za a je yanzu a fede a ce a fito da shi kawai saboda a kashe ta ai bai gama zamansa ba wa nuktiru fil arhami ma na sha haka a bar shi ya gama zamansa sai ya fito idan ya fito kuma akwai sauran haƙƙi tsakaninsa da ita ko haƙƙi ya ƙare haƙƙi mai shayarwa to sai an jira shi shi ma ya gama ya gama iya abin da zai sha shi yasa ce lam ya juzi istifa'ul qisasi minha bai halatta ba a ce za a yi kisasi ga wannan matar fi nafsin akan maganar wato jini a kashe ta ita ma wala jurhin ko akan a yanke mata hannu ko kafa ko wani wuri wanda zai iya taba yaro don duk mace da ta yi rauni sai ya shafi ɗanta da take cikin ciki ko tuntuɓe ta ci sai ɗanta ya ji zafi a ciki walattifa'u haddin minha ko kuma a ce za a mata haddi ne ko haddin sata ko haddi na hiraba ko haddi na koma menene ba za a yi ba hatta ta ba a wala da har sai ta haifi ɗanta wa ya tarniya an ha kuma ya zama ya wadatu gabarinta karan sai ta yi me sai ta yaye shi wannan ya tabbata ne saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yanda ya mu'amala wa ghamidiyya ta zo ta ce masa wannan ciki da kake gani na zina ne za ka tsarkake ni sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda kina da ciki ka ai ba za miki komai ba je ki dan ki haihu yake dawo ta je ta haihu ko sai ta dawo shine annabi ya ce to yanzu in mun kashe kiya za a yi da ɗan ta tafi ta je ta ci gaba da shayar da yaron to kaga wannan ya nuna cewa yadda musulunci yake kulawa da haƙƙin kowane ne da yake remote sai an yi la'akari da haƙƙinsa kaga aida za a iya cewa tun da ta riga ta haife shi to wani ya yaye shi mana a haƙƙinta ne a jira ta kuma wannan ba a dokan musulunci ba kowace doka ma haka ne take ko a cikin dokoki na ma ba a kotun musulunci bane aka yi mutum mata suna da wannan rangwame ba za a kashe su ba waɗansu dokokin ma ba ma za a sa mata hukuncin kisa ban dai tana da ciki sai dai a ce ɗaurin rai da rai kawai a waɗansu kuma suka ce a'a za a kashe ta amma za a jira ta abinda nake tambayar kaina shine idan ya zama saboda abinda suka ce shine za a yi la'akari da cikin nan a lokacin da aka zartar da hukun da a lokacin da aka yanke hukuncin da kuma lokacin zartarwa ma baka idan an yanke mata hukunci shekara uku da suka wuce kaga lokacin ba ta da ciki sai aka zo yin za a zartar yau sai aka zamu tana da cikin wata ɗaya to ba ruwanku da ya aka ta samu cikin kuna fahimta saboda wani zai ce to ai da gangan ta je ta yi ciki kuma ya zama double jeopardy kenan a'a in ka je ka kashe ta duk magana na muna akan haƙƙin waye haƙƙin ɗan yana da laifi ne shi haka za ka za a jira ta sai ta shayarwa zuwa yaushe za ta yaye shi Allahu alam muna makaranta kwanakin baya wata malama da yake mace ce ta ce wallahi in dai na san kashe ni za a yi ta ce ba taɓa yayin yaron nan ba har ya gama university ta ce kullum ya je makaranta ya dawo zan ce zai sha mama ta ce rai wasa ne Allah ya kiyaye in in a shari'ar musulunci ne wal walidatu yurbi'ina auladahunna aulaina ka tana gama shekara biyu za a ce a a yaro ya koshi ko a wurinki bai koshi ba qur'ani ya koshi da aka ya isa ka shayar wannan Allah ya kyauta kuma da gaske ne ko a shari'ar musulunci za a yi la'akari da a lokacin da aka zo zartar da hukunci za a iya zartarwa ko tana da ciki a lokacin da aka zo yanke hukunci za a iya yankewa ko tana da ciki amma zartarwa haka za a haƙura a jira ta a shari'a ba mun ce a masaban jumhurin malamai ciki yana aikawa shekara hudu ba sai zama an zo za a zartar sai aka samu da ciki sai cikin ya kwanta haka za a yi ta jiranta sai ta addu'a cikin ya ki fitowa wata rana dai ai dole dai za ta sauke cikin nan dole za ta sauke shi Allah ya kyauta to sai fasali na gaba wa yasqutu ba'da wa yasqutu ba'da wujubihi bi umurin thalatha yanzu an yanke hukunci ai mutum ya cancanci a yanke masa hukunci ta yadda dukkan yan uwa sun ce su a kashe dan uwan a kashe musu wanda ya kisan an cika sharuɗan da muka faɗa ko to amma akwai mawane akwai abubuwan da za su sa ko da sharaɗi ya cika ba za a yi kisan ba abu na farko shine al'afu anhu shine ya zama an yi masa afuwa in aka yi afuwa shikenan aw an ba'dhihi ko kuma ayi afuwan wani bangare shine wani ya ce ni na yadda a kashe shi amma ni na yafe kan ko na yafe kafa ko na yafe wani wuri ai ba zai yiwu a kashe shi kuma a bar kafar ta ci gaba ba haka in mutum ya ce shi a kashe rabi a bar masa rabi to kawai sai dai sai dai a bar shi gaba daya ba a wannan wasan haka kuma idan ku bakwai ko ku ɗari mutum ɗaya ce shi a bar nasa kaga an samu wani bangare ko ko da bangaren nan da mutumin zai ci bai wuce farce ba haka dai za a haƙura fa in afa ba'dul warasati an haƙƙihi idan wani daga cikin magada ya yafe nasa haƙƙin aw an ba'dhihi ko kuma ya fi wani bangare na gangan jikin mutumin sakata kulluhu to gaba ɗayansa ya faɗi don ba a ce a kashe rabi a bar rabi walil baqina haqquhum min ad-diya su sauran waɗanda suka rage to suna da haƙƙin su su kuma a cikin diya sai dai a mai da shi diya kai da kace ka yafe yanzu an zo sai a ce to kuɗin wane a ciki dama da zai ci miliyan sha biyar ka sai ku kawo tamanin da biyar sai a cirewa ne tunda shi ya yafe nasa kun fahimta su sauran kuma sai su raba wa in kana al'afu a alamali idan mutum ya yafe amma ya ce shi kudi za a biya kudi za a biya shi shi iya nasa haƙƙin misali sauran suka ce a kashe shi kawai sai wani ya ce shi nasa kudi yake so ko sauran suka ce su sun yafe gaba ɗaya wani ya ce a'a shi a shi nasa shi kuɗi yake so a nasa an gane ko falahu haqquhu min ad-diya sai ayi kiyasin sai a ɗauko kuɗin diyan sai a sa a tebur nawa wane yake da rabo a ciki inda wannan kuɗin aka kawo aka ce a raba sai a ce a wajen gado yana da kaza to sai a ce iya wannan kuɗin za ku biya shi shi sauran kuma sun yafe ana fahimta mu mutum ba za a ce ya yi laifi ba a shari'a mutum ya ce shi bai yadda ba sauran mutane duk su ce sun yafe karatu ya ce inda ya ce shi hakkinsa yake so haka za a biya shi wa illa falaisa lahu illa sawa idan mutum bai sa akan kuɗi bai ce kawai ya yafe ne to bai da komi sai dai lada kawai sai dai a jira a lahira amma akwai lada in ka yafe wa an ta'fu aqrabu littakwa a yafe shi yafi amma in mutum ya ce ba zai yafe ba ba a kama shi a ce masa dole wasani ko asani abu na biyu da yake sa yin kisasi a kashe wanda ya kisa ya zama kisan ya faɗi an yari salƙatilo au ba'du waladihi shay'an min damihi wannan wurin ku tsaya ku ji shi da kyau an yari salƙatilo shi wanda ya kisan ya zama ya gaji jinin da za a yi kisan ko kuma wani bangare na jinin shi mutumin da ya yi kisan kuna fahimta sai abin ya juyo kuma ya zama shine zai ce a yi kisan yanzu dama in za a tashi kashewa shi za a kashe sai hakkin kuma ya dawo kansa ya zama shi zai ce a kashe to abin ya faɗi saboda mutum ba zai ce a kashe shi kansa ba ta yaya haka zai faru bari mu bari ku da Allah wani ya gwada in gani mutum ya zama shi ne haƙƙin kisan yake kansa saboda shi ya yi kisan kuna fahimta ko sai abin ya zaga ya zagayo waliyin kisan da shi zai ce a yi kisan sai zama mutumin da ya kisan da yanzu shi ne waliyin kisan to kaga a shari'a ba ka ce a kashe ni ba kai da kanka in kai haka ya zama kayi kayi suicide kenan kuma wala taktulu anfusakum dole kawai ya faɗi sai dai a biya diya amma ba za ka ce a kashe kanka ba in dai abun yana hannunka ka ce a kashe ka to ai kai kisan kai da kai kenan kuma haramun ne mutum ya kashe kansa da kansa to yaya za a yi a ce kai kisa kuma abun ya dawo kanka ya zama kai ne mai cewa a yi kisan ko kar a yi kamar dan uwa da mene na'am to na'am na'am to yace cewa kamar dan uwa da dan uwa kuna fahimta sai shi ya kashe dan uwan kuma sai ya zamana ya zama shi kadai ne magajin ko dama kuma shi zai zartar to wannan za a iya cewa shi ne yake da shi to amma ya yi kyau wannan magana da ka faɗa ita mun karanta ta a baya ne in ba ku manta ba nan ya ce an yarisa ya gada ba wai kawai shi ne dama asalin mai shi ba gada ya yi akwai bambanci tsakanin mutum wancan shi mun karanta shi a karatun baya cewa ya zama shi da kansa shi ne waliyin damin har muka ba da misali akan macen da take da da take da ɗa haka ne sai mijinta tsohon mijinta wanda shine uban ɗan sai ya kashe shi to kaga shi ɗan ba zai ce a kashe babansa ba kuna fahimta to ka kuma ba zai iya ce a kashe kansa ba kenan shi wannan abin yadda yake faruwa surarsa shine mutum yana da 'ya'ya biyu ba ɗaɗe ba yana da 'ya'ya nawa biyu sai ɗaya daga cikin 'ya'yan sai ya kashe ɗaya sai ya kashe ɗan uwansa kuna fahimta yanzu uban yana da haƙƙi a kan ya ce a kashe masa wannan ɗan ɗaya ɗan nasa yana da wannan haƙƙin ko sai uban ya mutu kun san ai tunda muna magana akan gado ne kai kake da haƙƙi ka ce a kashe sai ka mutu to ɗan ka fa ya gaji wannan haƙƙin zai iya cewa shi a kashe saboda dama inda kuɗi ne na babansa ai shine zai gada to wannan haƙƙin jinin ma nasa ne yanzu sai ce a kashe shi kenan in ya ce ya fasa tunda uban ya mutu magana ta ƙare yanzu yin uba ya ce shi sai an kashe kafin a yi kisan kun san uba kun san duk mutumin da ya ce a yi kisa sai ya zo ya fasa fasawa ta yi to shi uban sai ya zo ya mutu an yi an yi an yi haƙura sai makashin ya ta addu'a sai uban ya mutu sai ɗansa ya gada sai ɗan ya ce to shi ya yafe shi kenan magana ta ƙare to kamar haka ne shi uba yana da 'ya'ya biyu sai ɗa sai ɗaya ya kashe ɗan uwansa yanzu wa yake da haƙƙin ya ce a kashe ɗaya ɗan shi uban haka ne sai uban ya mutu yanzu haƙƙin ya dawo kanwa kaga ya ce alhamdulillah shi wannan yaron da dama shine za a ce ubansa ne zai ce a kashe shi sai ya gaji hakkin uban ya ce a kashe to ya ce a kashe kansa kun gane wannan misalin na dalla an yari salkatulu katilu au ba'du waladihi ko wani shashi na ƴaƴansa shay'an min damihi ya gaji jinin to wannan shi ma ba zai sa a yi kisa ba asalif na uku an yamutal katilu wanda ya yi kisa za a kashe shi kuma sai riga mutuwa sai mutu da kansa fi sabilillahi fa yaskutu kaga wannan ma to ka kashe wa za a kawo ga wanda a barka ɗaya ya za ka yi da shi shike ya riga mutu a magana ta kare dole ku hakura amma fa ya ji buddiyatu fi tarikatihi kudin da ya bari ya zama na ɗan uwan wancan mutumin sai a ji a biya gado sai a ji a biya magada tunda suna jira ne dama akan a kashe shi to kuma dama a madadin rai din kuɗi ne to in tunda ya riga ya mutu ya ya musu rowan rai din to kudin sai a dauka sai a basu ana ganewa walau qatala wahidun ithnaini idan mutum ɗaya ya kashe mutum biyu amdan kisan ganganci fattafaka auliya uhuma sai yan uwan waɗanda ya kashe su biyun dukkansu akwai yan uwan mutum a akwai yan uwan mutum b ko shi kuma ya kashe a da b ne to sai yan uwan a da yan uwan b duk suka yi ittifaki cewa a kashe shi an gane ko ala qatlihi bihima qutila bihima sai a kashe shi shi kadai akan su duka akan mutum biyun ana yin kisa sau biyu ne ba a yi sau biyu sai dai a kashe shi magana ta kare to amma ba akwai matsala wa in ta sha hau idan suka yi wato sa'in sa'a tsakanin su akan kisa fistifa'il mustaufa wato akan akan cewa wato wane ne wane ne wanda ya cancanta a yi kisan saboda shi waɗannan suka ce a kashe shi saboda mu waɗancan ma suka ce a a kashe shi saboda mu sai zama in aka zo kashe shi ba ji cewa waɗansu sai suke kawai mu namu muka sani ba ruwanmu da sauran ya za a yi kuma kisa sau nawa ake yi sau ɗaya ba za a iya kashe shi sai a dawo da shi sai wannan ma su kashe nasu ba in aka ce a raba sai aka zo yi haka ya kashe mutum uku misali sai famili na mutum uku suka zo mutum talatin sai aka yi kisan ai hau ai dan dadin da zaka jin kaɗan ne tunda ka ji daɗi ɗaya bisa uku ne to kai kuma kana so ka ji full daɗi kai kaɗan ka kamar a ce kai kaɗai ne ya kashe wa ɗan uwa ka gan aka kashe zaka ji daɗi to amma in waɗansu ma ga su can an ce mutuwar yawa kaka don haka wannan sanyin kai ba za ka ji ba sai ka ce kai in za a yi kisan a yi kisan a kanka kar a yi kisan a kan wancan sai aka yi wannan rigima to a kan wanne za a yi yanzu kun fahimci maganar akan wanda za a yi mala ya ce kutila bil awwal sai a kashe shi akan wanda ya fara kasawa ai da zo kashewa dole ya fara kashewa ne ne kafin wane ko kuma da ya harbe su ɗaya ne ya fara mutuwa kafin ɗaya to wanda ya fara mutuwa inda aka yi rigima to shi ya ci kowa sun ce su ma a kashe musu wa lisani diya shi kuma na biyun sai a biya shi diya waɗansu malamai suka ce a'a rai mutum ɗaya ne shi nasa don haka ba za ku zo ku ce a kashe kuma a zuwa biya diya ba to amma shi a nan malam a masaban nan ya ce a kowa suna da haƙƙinsu faƙar ja'alna li waliyihi to wannan waliyihi wannan ma waliyihi yanzu ka ɓace ka ba wannan shi kuma wancan ya zai shi ba waliyihi ba ne to ina sultan ɗinsa wanda suka ce annabsu la ta tajazza rai kwaya ɗaya ne in aka kashe an kashe muku duka ku raba waɗansu kuma suka ce a su ba su yadda ba ran dan uwanmu aka kashe don haka mu dan uwanmu muka sani mu ga an kashe shi a saboda mu ana fahimta yawwa to idan aka idan ya zama an tsaya akan wannan to sai a kashe shi saboda mutumin da ya fara kashewa akan na biyu kuma sai a biya diya fa in saqata qisasul awwal idan yan farko suka zo suka ce su sun yafe nasu na biyu kuma suka ce su ba su yafe ba to ba za a haɗu a gaurayi sai a ce to ai tun da wasu sun yadda wasu ba su yadda ba kamar yadda ake a cikin dangin mutum ɗaya a yanzu mutum biyu ne shi ya kashe in dangin mutum ɗaya ne wasu suka ce ba su yadda ba an fasa kisa amma wani ya kashe mutum biyu dangin mutum ɗaya sun ce sun yafe shi wancan ɗayan ai shi ma rai ne to su ne suka ce a kashe nasu sai a yarda da yafiyar waɗannan waɗannan kuma a kashe saboda su ana fahimta ko sami auliya isani istifa'uhu to su ɗan uwan mutum na biyu suna da daman da za su ce a kashe shi wa yastawfal qisasu bisai in aka zo kisa a shari'a ana kisa da takobi ne fil unuqi a wuya ake sara haka yake a al'ada tun a da kuma har yanzu haka ake idan za a yi a shari'a to ba za a kashe shi bane ta hanyar firing squad ko ta hanyar lethal injection ko ta hanyar wace ce irin hanyoyi dai da ake yin kisa a yanzu ko ta hanyar hangin ana fahimta ko wala yumassalu bihi to kafin mu zo nan shin wannan hukuncin kisa da takobi wajibi ne a yi amfani da takobi ta yadda in ba a yi da shi ba an saba ba wajibi ba ne saboda hadisin da ya zo na laƙawa da illa bisai wanda wannan masaba suka dogara da shi bai inganta ba hadisi da ibnu maja ya ruwaito amma malamai da yawa kusan dukkan malaman hadisi sun ce bai inganta ba har shi imamu ahmad ya ce bai inganta ba ba a yin kisa a musulunci ce da takobi su waɗansu malamai suka ce kisa aka ce don haka duk hanyar da ta zama kisa a kashe kai dai a kula da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama fa idza qataltum fa asinul qitla in za a kashe mutum a kashe shi ta hanya mai kyau kar a kashe shi ta hanyar da zai zama an yi musula shine malai ce wala yumasalu bihi ba za a masa kisan gilla ba kisan musula shine a yanke hannu ɗaya a jira a yanke a cire kunne a yi masa waye a masa dai gunduwa gunduwa wannan ba za a yi ba a musulunci bai halatta ba illa an yaf'ala shay'an sai dai in a irin wata hanya ta kisa ya kashe wani fa yuf'ala bihi mithluhu sai a masa irin yanda yawa wani to shine waɗansu malamai suke cewa kawai a yi la'akari da wace hanya mutum ya kashe wani a masa irin wannan kisan ya harbe shi da bindiga shi ma harbe shi da bindiga ya shaƙe masa wuya shi ma a shaƙe shi ya kwaɗa masa dutse shi ma a kwaɗa masa sai ya mutu saboda an ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi haka al'uraniyun waɗanda suka je suka suka yi fashi da makami suka kwashi raƙuma suka kashe mai gadin raƙuman suka suka huda masa suka fasa masa ido suka bar shi a rana su ma haka annabi ya sa aka musu irin yadda suka yi masa sannan wani yahuda ya kashe wata yarinya aka zo jini yana fita ta hanci ta ido ta baki ba ta iya magana an zo ana kokarin yin bincike sai aka ce bari a rika tambayarta tunda ba ta iya magana wani ne ya kashe ki ana faɗan wayanda ake tsammani su ne za su iya yi ta yi haka wani ne ya kashe ki ta yi haka wani ne ya kashe ki sai da aka zo aka faɗi suna wani bai hude cikin wayanda an san dama su ne yan iskan gari sai ta yi haka shi ne ta yi haka ya ta mutu sai aka kamo shi ya tabbatar sai shi ma aka masa irin abin da ya masa dama duwatsu guda biyu ya kawo ya kwada mata a kanta duka biyu ya haɗa kanta a tsakani ya matse sai annabi ya sa aka masa haka aka kwantar da shi aka ɗora kansa akan dutse sai aka kawo wani dutsen aka markaɗa kansa irin yadda ya mata shi ma sai da ya mutu ya ji yadda ta ji shi yasa malamai suka ce in mutum ya kashe mutum ta irin wannan hanyar shi ma haka za a masa in ya kona shi shi ma a kona shi ya danne shi a ruwa shi ma a danne shi a ruwa ana fahimta wato wannan ne zai nuna maka wato tsarin philosophy of jurisprudence a musulunci akan yadda ake sa doka wato akwai tsare-tsare a duniya na civilizations akan maganar yaya za a yi a dakile laifi addinin musulunci shine ya tabbatar da tsarin alkisas shine abin da ka yi a maka amma sauran dokoki da yawa su suna gani wannan abun ya yi tsauri mahatma gandhi da ya zo yana sukan shari'ar musulunci ya ce ta yaya za ka yi mutum ya kwakule idon wani kai maka kwakule idonsa ya ce in shi baya da hankali da ya kwakule wani kai baka da hankali ne da aka kwakule idonsa yanzu Allah da wanda zai yi da Mahatma Gandhi wa fi rashin hankali Mahatma Gandhi ya fi ya fi rashin hankali yace in muka ce za mu yi amfanin dokar eye for eye yace to the whole world will go blind duk duniya za a zama makafi kenan saboda wannan ya cire a cire nasa wannan ma shikenan duniya mu zama mahaukata a ta cire idon mutane saboda wani ya cire na wani to amsan da zaka ba mutum mai irin wannan tunani sai ka ce in muka ce ba za a yi eye for eye ba to zai zama saura 'yan ta'adda ne kadai suke da ido biyu duk mutanen kirki kuma za zama da ido ɗaya kenan saboda in an ce in ka cire idon wani ba abin da za a maka ido yayi araha don haka duk 'yan ta'adda za su cire idanun mutanen kirki kuma tunda su ba za a cire nasu ba zai zama saura 'yan ta'adda ne suke da ido biyu in kuma ka ce in mutum ya kashe wani ba za a kashe shi ba to zai zama duk duniya ba kowa sai 'yan ta'adda saboda dukkansu za su kashe mutanen kirki tunda ba abin da za a yi musu shi dokan bature shine cewa har yanzu nan duk da kasashen da suke amfani da dokan tura irin na daɗin fa suna gani har yanzu mu ƙauyawa ne da za a ce wai za a kashe mutum don ya kashe wani yaushe za ka yi kuskure irin na mai kisa shi ya yi kai ma ka zo ka sake yin irinsa abin da ya fi dacewa da shi shine ka je ka kai shi fursuna kullum ana masa shinkafa da wake yana ci a yanke masa hukunci har ya mutu a can ana kai masa inda za su rinka tsallen suna wasa suna wane ne ko ya zama akwai hard labor amma yana nan a kunna masa TV ya kallo shi dai ba zai fito waje ba yanzu don Allah akwai hankali a cikin wannan gwamnati ta ware kuɗi tana ta ci da makashi wannan dalilin ne yasa kasashen turawa zama ran mutane yayi araha zaka je ka bude wuta fafafafa saboda karshen abin da zaka maka shine wannan yanzu mutumin da ya kashe mutum 50 din nan a masallaci a New Zealand shikenan yanzu ya fara fursunan sa wai zai dawama a ciki kuma yana nan ana ta masa kami kana cikin burzuna ma ba za a zo a turo mutum ya zai ta maka koyarwa ta intanet ta wane ne har ka gama a baka takardar digiri in banda mahaukata mutum ya kashe irin waɗannan mutane amma ka bar shi shi yasa kowa in gani zai kisa saboda ya san shi ba za a kashe shi ba amma mu a musulunci walakum fil qisasi haya abinda zai sa ya zama kai ranka ya zauna shine in ka ji cewa in ran mutane ya zauna shine in mutum ya ji cewa in ya kashe za a kashe shi amma matukar aka ci gaba da irin wannan to mutane ba za su zauna lafiya ba to matsala ta ƙarshe ita ce shin a idan tsarin da ake yin kisa a yanzu a waɗansu jurisdictions najeriya ma ana yi a dokoki na ƙasa ko kotuna na ƙasa suna da tsarin a yi wa mutum allura ya mutu ba a yi masa hangin ba shin a kashe mutum ta hanyar allura ya cika wannan ka'idar abinda nake nufi shine ne mutum ya yi kisa ba a musulunci a kashe shi ba sai aka kai shi kotun da ba na musulunci ya ka za ka yanke masa hukuncin kisa sai aka kashe shi shin wannan ya yi ko bai yi ba kun gane ma'anar tambaya tambaya ta farko kenan sai tambaya ta biyu ita ce da aka zo kisan sai ba a yi irin na tsarin da musulunci ya ce ba sai aka masa yadda ba zai ji zafin koyon ba sai dai dan yi gyangyaɗi sai ya ji shi a lahira shine a masa allura shin kisan ya yi ko bai yi ba a cikin duka biyun kisan ya yi na farko a musuluncin inda an bi na tsarin musulunci bambancin shine wannan aya za a ja kafin a kashe shi wannan goma aya za a ja ba amma dukansu ina za a je lahira za a je don haka inda ya je lahira magana ta kare ba za ka zo ka ɗauko abin kuma ka kawo kotun musulunci sai ka ce nan kuma yanzu a biya ka diya don ba a kashe shi a kotun musulunci ba kun gane dalilin da yasa na kawo wannan magana abu na biyu shine a kotunan mu na nan na jihohi suna amfani da tsarin a kashe mutum ne ta hanyar rataya kawai amma a kotuna na ƙasa su suna da tsarin a kashe mutum ta hanyar allura to in aka kashe ta hanyar allura sun ce ba zai ji zafi ba kwata-kwata sai dai ya gyangyaɗi sai ya tafi daga can to amma kaga in za a harbi mutum ne ai akwai su wannan tsoron sannan in za a shaƙe shi ne kaga zai daɗe yana yana wahala kafin ya mutu kamar yadda shi ma dan uwanka ya wahala kafin ya mutu to aka je aka masa ya ji daɗi ya mutu shi shi ma ya cika ko bai cika ba shi ne malamai suka ce shi nan sai in ɗan uwan sun yarda kuna fahimta saboda raɗaɗin zafin da zai ji na wannan abun yana cikin haƙƙinsu kamar yadda ya halatta a cikin diya su yi ragi to haka ya halatta a cikin yanayin kisan ma su ce sun yi ragi a madadin a kashe shi ya ji zafin raɗaɗin hanyar mutuwar sai dai ya ji mutuwar kaɗai sai suka ce sun yafe ya halatta amma in ba su yarda ba to sai dai a yi amfani da tsarin kisa irin wanda su ma za su ji a ransu sun yarda in ba haka ba to bai cika ba to irin wannan ne za su iya zuwa kotun musulunci kuma su ce a nema musu haƙƙinsu saboda ba a kashe shi irin yanda ya kashe ɗan uwansu ba kun gane maganar amma in dai an yi kisa asalin kisa kawai normal to ba za ku sake dawowa kuma ku zo ku ce wai a biya ku diya saboda ba a kashe shi a shari'a a kotun shari'ar musulunci ba an fahimci wannan abinda lokaci zai ba mu dama mu faɗa kenan kuma mun gama ma da waɗannan wanda muka yi daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya ba mu ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh